سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا amma ba ‘yan uwa barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na kan da har a wannan birni namu mai albarka ka zina cikin wannan lokaci mai albarka na la'asar inda muke tattaruwa don tilawa da kuma bayani akan abin da ya sauƙaƙa na ayoyin Allah barka mu da sake saduwa a yau marice na goma ga watan ramadanin wannan shekara da hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a yau goma shekara ta dubu ɗaya da bakwai a wannan wata mai albarka na wannan shekara wato watan ramadan shugaban watanni wanda wannan tarihi ya yi daidai da sha biyar ga watan jun na shekarar miladiyar annabi isa alaihi salam idan tarihin ya inganta tana da shekara 2016 miladiya kuma cikin yadda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga kan aya ta 75 ana wani tafin mai suna ibahul ma'ani alawar dil'adhani shafi 92 wannan kuma shafi da hudu da hamsin ne yan uwa musulmi in ba kuma ta ba ajiya mun yi bayani ne jiya akan aya ta saba'in da hudu ma qadarullah a haka ƙarfi inna Allah alaƙawin aziz cewa su waɗannan mushrikai waɗanda ke gani ya kamata haɗa wani da Allah a wajen ibada waɗanda ke ganin ai gumaka ma da sauran su ma abin bautawa ne aka ba laifi a haɗa wani da Allah ko kuma a bautata wa Allah ba bisa hujjar da ya ainihin saukar ba ba su girmama Allah irin gaskiyar yadda ya kamata su girmama shi ba bakarshe ayat ta gama da sunaye guda biyu na Allah subhanahu wata'ala bayan ismul jalala alƙawiyu al'aziz mai ƙarfi ƙarfin da babu kamar shi ba wanda ya isa a ce yana da ƙarfi kamar na Allah balantana ce na Allah subhanahu wata'ala kuma mabuwayi wanda ba wanda ya isa ya rinjaye shi ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma shi kadai da yake da irin waɗannan sunaye da sufofi ya cancanta a bautata to sai aya ta 75 kafinta malam ya ce walamma zakara ta'ala annahu huwa mustahiqqu bil ibada la ghayra yadda Allah maɗaukaki ambata a ayayin baya cewa shi kaɗai ne ya cancanci a bautata mashi ba wani ba bayyana fima ya ce a cikin ayoyin da ke zuwa sai Allah ya bayyana cewa annan ibadatahu da tunu bil ilmi lallai bautar Allah tana cika ne da ilimi ana hinta ne da ilimi ba bisa jahilci ba wani ilimi al-ilmul warid minhu ilimin da ya zo daga gare shi kalallahu kenan ilal ibadi zuwa ga bayan shi bi wasifati rusulihi ta wasiɗar hanyar silar manzannin shi waɗanda yakan aiko don su zo su yi wa mutane bayanin ayoyin da ya saukar don ba da umarni ko kuma hani ga ainihin abin da bayi baki ɗaya baƙala sai ya fara da cewa الله يصطفي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس نعم إن الله سميع بصير
ita wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana ainihin bayanin cewa Allah mai kowa mai komai mahalicin kowa da komai mai ikon da babu kamar shi wanda ya cancanci a bautata mishi din nan ya fahi minal mala'ikati rusula yana zafar rusulan manzani minal mala'ikati daga cikin mala'iku ya ba su sako ko dai sako ku kai wa ne domin ya bautar Allah da shi ko sako ku kai wa wane ya yi bautar Allah da shi kuma ya kirayi ainihin al'ummarsa da wannan ainihin abin da sakon ko kuma sako ku je ku faɗa wa wane kaza ba ce ya yi bautar Allah da shi ko kuma abin da ba haka kuma waɗannan 'yan sakon yana zaɓa daga cikin mala'iku wa minan nasi kuma yana zaɓar su daga cikin mutane su ne waɗanda ake cewa manzanni shi ne malar ya ce rusulat wato manzanni 'yan sako kamar yadda wannan ainihin adunan jumla allahu ya tsadi minan mala'ikati rusulan wa minan nas bayaninta ya ƙara zuwa a fili a cikin suratu fatir aya ta farko alawanna allah maɗaukaki na cewa alhamdulillah
alhamdulillahi fadiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati رسلا رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah nan wanda shi ne fafiris samawati wal ardh wanda ya kagi halittar samai da kasai ba sai da wani ya yi saman shiga wani Allah ya yi sannan ya koya shi ne fafir shi ne muhtara shi ya kaga ba tare da wani misali wanda ya gabata ba fatir samawati wal ard makagen halittar samai da ƙasa wanda kuma ja'ilil mala'ikati rusula shine wannan wanda mai sanya wanda ya sanya mala'iku su zama 'yan sako a gare shi mala'ikun waɗanda suke da sufa iri daban-daban kamar ainihin manzanni na mutane yare launi sufa daban-daban ai yace uli ajini haƙin makna wasu lafi waruka mala'ikun ma'abuta fuka-fukai fiffike ba irin na tsuntsu ba irin na mala'iku wanda wani in ka gani to shi kenan sai dai a yi wani ba kai ba akwai waɗanda suke da fike guda ainihin bibiyu masna akwai waɗanda fika-fikansu uku-uku ne waruba akwai waɗanda suke da fike abin nan hudu ya zidi fi halki ma'aisha yana ƙara abin da ya so a wajen halittar mala'iku ko fika-fiki nawa ya ga dama yadda ya so ya halicci abin da ya so ciki har da mala'iku ba mala'ikan da ya halicci kanshi da kanshi babu wani wanda ya halitta in ba shi Allah subhanahu wata'ala ba wanda yake taimakawa Allah subhanahu wata'ala a wajen ibada amin a wajen halitta shi innama amruhu ne idan arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan kowanne irin abu wannan aya ita ma ta tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana daukan yan sako ko a cikin mala'iku ko kuma a cikin mutane sannan ko waɗanne da siffofinsu daban-daban da irin ayyukansu daban-daban haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala alarma cikin suratun zafir ya ƙara bayani akan wannan ainihin abin nan ma'ana inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ولقد أرسلنا رسلا قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله
الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا رسلا حقيقة من أيكم منزلين so manzannin da aka ce irin su annabi nuhu su annabi ibrahim da su annabi muhammad gaskiya ne ba ƙarya ba ne allah ya ce hakika mun aika manzanni wanda ya ce ba manzanni ya zama kafin komai sallar shi da azumin shi da zakar shi don ya ƙaryata allah subhanahu wa ta'ala ƙaryata alƙur'ani ƙaryata allah ne kai tsaye allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala kad arsalna rusulan min qablika kadinka hakika mun aiko manzanni ya muhammad sallallahu alaihi wasallam minhum daga cikinsu akwai man kasosna alaika wanda muka kissanta maka labarinsu an san su ga sunan ga sunayen sunan a cikin alkur'ani mai girma wa minhum man lam naqsus alaika daga cikinsu akwai wanda ba mu ainihin baka labarinsu ba saboda haka amsa ta ingantacciyar amsa sahihiya wane ne ya san menene iyakacin adadin mala'iku ba wanda ya sani sai wa sai Allah subhanahu wataala ya ambaci waɗansu ya kuma bayyana sunayensu wasu kuma kawai ambace su adadi ba ambata sunayensu ba za Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani mun yi imani akan abin da ya faɗi ko ba ku imani ba mun yi anan Allah subhanahu wataala yayi bayani a cikin ita wannan aya ta 75 yana cewa ya spoil mana ya taru rusulan minal mala'ika yana zabar manzanni daga cikin mala'iku ba kowane mala'ika shi ke na zama ɗan sako ba a'a wa minan nas yana zabar manzanni yan sako wanda zai baiwa amanar sako su isar da shi inda yake so daga cikin ainihin mutane ba kowane kato shi ke na sai ce Allah ya bashi ba sako ba kamar irin su tijjani ya ce an saukar mashi da hadiri salat makatuba da fi sahi shi ita ita wannan salatu ta ce ita matsayin ta ma ya wuce matsayin yadda aka kawo alqur'ani ita a rubuce a cikin takardar haske maktubatun fi sahibatin minan nur ko min nur a rubuce a cikin takardar haske daga wa daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa wurin wa zuwa ga tijjani wannan gaskiya ne wallahi amma fa yana nan a rubuce a cikin littafin tijjani jawahirul ma'ani idan kana jin shakku ba haka ba wallahi ka faɗi gwada maka mabiya yawan tsofin yan izalan nan sai da aka gwada musu suka gani suka gani a karance sun suka ce ya za a yi haka bayan allah maɗaukaki ya ce annabi muhammadu shine cikamakon annaba bayan annabi ya ce la nabiyya ba'di daga bayan bayan ni ba annabi wanda za a baiwa wani annabta amma wannan mutumin ya mutu a rubuta a rubuce cewa wai an ba shi ainihin salati salatin ma kuma da ya fi alkur'ani ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau goma ba ba sau ishirin ba ba sau nawa dubu ɗari shida shi za mutane gurga sun yi tawa yanzu ka ce gana ba gaskiya ba ne wasu iyaye suka ce da 'ya'yan dole suka ce a maganar addini daban maganar ɗa'a kuma daban la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ahalari ne bai faɗi wannan kai malami ahalari ya yi aiki mafiya yawan hujjocin da izala ta kada mahamiya maluma da su daga cikin ahalari abi kuma ya dace da hadisi abi ga ayoyi da suka karfafa magana Allah ka samu dace wa minan nasi farsulun nasi li iblagil wahyi manzannin da ake aikowa mutane don su isar da saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah maɗaukake bayyawa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam umarni ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma'un filin ayyuhar rasulu ballig ma'un zina ilaika min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس saukarwa annabi Muhammadu wahayi aka aiko mishi manzo na mala'iku shine Jibril ya kawo wa manzo na mutane manzo na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu ya wahala ya firgita ya tsorata ya tafi gida yana cewa matar shi fatuma haka da khadija ta lullube shi haka ce ya ai wannan aikin ba na zama ba ne ba na lulluba ba ne ya ayyuhal muddassir qum fa'an ka tashi kai wa'azi haka kuma ba kawai ka zauna a gida ba ko a gari a'a ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka in kuwa kaki fa illam taf'al idan baka aikata ba baka tashi ka fita ka je ka idda sakon nan ba kamar yadda Allah ya umarni fa ma ballagta risalata baka idda manzancin Allah ba ke da yanzu an soke sunan annabi Muhammad daga cikin ainihin abin nan manzanni saboda me saboda shi manzo ba yayi sai da mai sai da idda samu ya yi wa rasulu ballik ma unzila ilaika min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka fa in lam taf'al idan baka isar ba fa ma ballagta risalata baka isar da sakon sa ba sakon da Allah ya dauke maka Allah subhanahu wataala yace kuma kada ka ji tsoro ba maganar tsoro sarki bai so kada ka damu alhaji bai so mai kudi bai so kada ka damu mai haƙi bai so mai haƙi kada ka damu masu mulki ba su so kada ka damu saboda me saboda in Allah maɗaukaki ya aiko ka da saƙo ka ɗauki saƙon Allah za ka isar to yana kare ka Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nas Allahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka ya kare ya tsare ka ya kanye ka daga sharrin mutane daga ainihin bala'in mutane Allah la yahdi al-qawmal kafirin Allah bai shiryar da mutane waɗanda suke kafirai masu ƙaryata manzo masu ƙaryata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ku lura da wani abu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik so isar da sakon Allah aikin manzo ne idan manzo ya tafi waɗanda Allah ya baiwa ilimi ya sanar da su ilimin da wannan manzo ya zo da shi na alkur'ani da bayanan da suka yi to shi ma wannan an kallafa mashi ya tashi isar da wannan sako na Allah subhanahu wataala kada ya je ya boye fasda alimatu umar wa arid anil mushriki تؤمر وأعرض عن المشركين Allah ya ce ba ma isar da sa kada ka yadda ka boye komai fasda ka ainihin dauko sakon Allah ka bayyana a cikin mutane ba wani boye-boye ko tsoro ko makamantan ire-irensu mushrikai ba masu tsoron kai masu ainihin abin da jiji da kai masu kokarin kisa masu karyatawa masu wulakantawa da tozartawa Allah ya ce wa a'rid anil mushrikin ka kauda kai gaban mushrikai sako ne na Allah kai dai ka faɗi mai isarwa shine Allah kai dai ka yi wa'azi mai shiryawa shine Allah subhanahu wataala ba kai ba annabi Muhammadu ba kai ba malam mai karatu mai shiryarwa shine Allah subhanahu wataala shi kadai ko annabi bai samu wannan ikon cewa ya shiryar shiryarwa ta ainihin a kaddara a ce ya shirya a wannan aikin Allah ne da haka ne lokacin da Abu Talib babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cikin rashin lafiya ku ga irin aiki da ainihin tausayawa da wato hijima da Abu Talib yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kare shi da dukiyar shi ya kare annabi da mutuncin shi ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam da dangin shi ya zo mutuwa annabi yana bacin rai yana bakin ciki yana cewa ya babbana ka faɗi la ilaha illallah da ku samu hujja wadda zan kare ka da ita a wurin Allah subhanahu wata'ala yana kallon su Abu Jahal da sauransu suna cewa yanzu ka bar addinin iyayenka ka shiga addinin yara ka yi abin kunya ka mutu ka bar mu da abin kunya ya ainihin kallo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ani a mutu ala dini abai ka bar ni in mutu akan addinin iyayena Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya yana cewa ya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man يشاء نعم وهو أعلم بالمهتدين annabi ya shiga wani irin hali tashin hankali ido ya cika da hawaye masoyin shi mataimak wanda ya taimaka mishi ya ba da mai tsada da mai arha saboda kare shi amma gashi ya yi firisi ya ce a bar shi ya mutu kafin Allah ya saukar da ayace innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka iya shirye da wanda ka so ya Muhammad wannan aikin waye walakin Allah yahdi man yasha amma Allah shi ke shirye da wanda ya so ya shirye Allahu akbar Allahu akbar ran Ali ibn Abi Talib ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ainihin juyayi yana tambaya matsayin abu tsari kun san aliyu ɗan waye aliyu bin abi hali sannan a wurin annabi ya girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata abu ka kafiya inna lillahi wa inna ilaihi baban kai ya mutu kafir Allahu akbar Allah mai abin da yake innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha menene kashin ayat وهو أعلم بالمهتدين.
wa huwa alau bil muhsinin yasan su waye za su mala'iku su ma Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiko su kamar yadda yake aiko ainihin abin nan mutane kuma yanaiwa ya aike su ga wani abu wanda ba ma mutum wannan kissosi bayanai da wa'azozi da mai da suka zo a cikin alkur'ani sun bayyana haka wannan abin da aya ta bayyana na allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi waɗanda yake so don manzanci yana ɗaya yadda da wannan yana ɗaya daga cikin rukunan imani guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kai imani da cewa lalle akwai manzannin Allah waɗanda Allah ya ayyana su wajibi kai imani da su in ka kin imani da su ka kafirta Allah sauki hadisi ya zo da muslim ya fito shi a cikin hadisi na 2276 hadisin da aka samu daga wafi na tubin al'asqa ya ce sami'atu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi yana cewa inna Allah astafa kinana min waladi isma'il Allah ya zaɓi kinanat daga cikin ‘ya'yan annabi Ismailu alaihi sana. Wastafa Quraishan min Kinan ya zaɓi ƙabilar Quraishawa kuma daga ainihin abin da banu Kinan. Haka kuma wastafa min Quraish ya zaɓi banu Hashim daga cikin ainihin ƙabilar Quraishawa. Zaɓen zaɓi, zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen. wastafani ya ce kuma Allah ya zaɓe ni ni in ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam min bani hashin daga cikin banu hashin ba wani ainihin abin nan rakorakon ainihin abin nan sanadi ko wata ƙabila wadda take haka-haka daga ainihin wato gangariyar ƙabila zuwa ga gangariyar ƙabila aka zaɓo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga shi duk ainihin abin da maka ta yadda cewa mai gaskiya ne duk maka ta yadda cewa amintacce ne ba maha'inci ba ne da haka ma ake kiran shi da suna muhammadu amin can kuma ana kiran shi muhammadu sadiq kamar yadda dai allah subhanahu wa ta'ala ya bari a cikin suratu ali imran ayatan dabinan 33 alarama ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين Allah ya ce inna Allah astafa adama lallai Allah shi ya zabi adam ya halicce shi ya kuma ce zan sanya shi ya zama khalifa ta a doron ƙasa inni ja'ilun fil ardi إذ khalifa قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Allah ya ce ambaci lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mala'iku zan ainihin halitti adam zan sanya shi na zaɓe shi ya zama khalifa ta a doron ƙasa wannan zaɓi ne ko ba zaɓi ba ne wa nuhan kuma Allah ya zaɓi annabi nuhu wa ala ibrahim da kuma ala ibrahim wato ainihin dangin annabi ibrahimu alaihissalam yanzu nan kuka ji daga inda kinana ya fito daga daga wa isma'il haka ne ko isma'il daga wa yake daga annabi ibrahimu alaihissalam mahaifiyar shi hajara wa ala imrana ala alamin kuma ya zaɓe dangin imrana ya fifita darajarsu a kan talikai gaba da al'alamin kullum masu Allah duk wani abin da ba Allah bai sunan shi mai ala to Allah ya zaɓi waɗanda ya fifita su ala alamin kamar yadda ya zuwa cikin suratul hadid aya ta 26 wa laqad arsalna nuha ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب نعم فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad arsalna nuha hakika mun zabi annabi nuhu mun aika shi da manzanci zuwa ga ainihin abin nan mutanen shi yayi ta wa'azi ba sassauci an hadu a halaka shi a wulakanta shi a tozarta shi wani lokacin sai ya sume sai yin asubahi zai sa ya farko amma ya sai ya isar da sakon Allah shekara dubu ba hamsin 950 yayi yana isar da sakon Allah subhanahu wataala ana fada da shi bai bari saboda umarnin Allah ba a bari ko dai ayi ko kuma kafa katako wa Ibrahim kuma Allah madaukaki ya zabi annabi Ibrahim alaihi salam ya aika shi da manzancin shi risala yace isar da sakon ga mutane shi a lokacin da sarakunan garin kai har mahaifin shi da su wane ne gaba daya ba su imani ba fada suke da shi wallahi bai bari ba har wuta aka tona rami kowa sai da ya yi makamai shi aka zo aka zuba a rami aka sa wuta aka ainihin tsada shi bisa majajjawa aka jefa shi wuta saboda da'awa saboda isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya sa ya bari Allah ya tsare shi shi ya aiko shi haka mafiya yawan lokaci mai da'awa yana cikin tsaron Allah subhanahu wa ta'ala sai dai in ya saki layi wallahi matukar ya tsaya a kan gaskiya in Allah ya so ya yadda diyar da aka yi yana cikin kariya ta Allah Allah zai tsare mishi mutum sai dai ya jarrabe shi don ya ƙara ainihin abin da ƙarfin imani da sauransu amma duk wani wanda ya fito ya buga ya gwada ya isa ya gwada shi shi ne zai yi fada da da'awa ya karya manzanci da manzanni ya faɗi an gama da shi ka karanta tarihin jababiya waɗanda suka gwada sun isa a doron ƙasa kai shi da kai shi annabi ibrahim din nan ya suka yi da shugaban ƙasarsu shugaban garinsu sarkin garinsu kai har da ainihin abin nan mahaifin shi Allah sai da ya ba da labari a cikin alkur'ani amma annabi ibrahim ya idda sako ko ya bari ya ci gaba ƙarshe dole sai da ya hijira kamar yadda dama hijira wato sufa ce aiki na daga cikin ayyukan manzanni ya yi hijira ya haɗu kuma da jarrabawa iri daban-daban akan hanya amma ƙarshe tun a nan duniya Allah maɗaukaki ya yi wa annabi Ibrahimu alaihissalam sakamakon da har abada ba a manta tun daga kan annabi Ibrahimu alaihissalam tun manzan da aka yi a doron ƙasa daga zuriyar shi zuriyar annabi Ibrahimu alaihissalam tun daga kan shi sai dai ka je ka binciki tarihi akwai kyauta da baiwa da ta wuce wannan akai an kai kololuwa gaba ɗaya shi annabi muhammadin sayyidu waladi adam shugaban ya'yan adam gaba ɗaya daga zuriyar annabi ibrahim alaihissalam haka da ko ba haka to kuma yana daga cikin wani sirri na mai da'awa in dai don allah yake da'awa allah zai azurta shi da zuriya ya ainihin inganta mashi zuriyar ya kuma ainihin taimaka mashi da ainihin wato mataimaka wajen isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ne sai yake ba gare mu hali yau dinnan a doron kasa a ko'ina har America da Rasha da Ingila da Faransa a yau akwai waɗanda su sai dai a mutu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi a kan cewa a wulakanta annabi ko a wulakanta a tozarta addinin da annabi muhammadu to sai dai a mutu muna jin wani da ake adinantar shari'a shekarar jiya zuwa jiya zuwa yau a america wanda ya zo waɗanda suka fito suna ainihin alfahari cewa su 'yan luwaɗi ne da haka har ma taro suke suna zanga-zanga suna da club nasu inda ake ainihin sharholiyar 'yan luwaɗi da sauransu wani kawai ya gaya za a ce an yi irin wannan tsaurin kai ga Allah ga addinin Allah ga littafin Allah yadda ya ɗauki bindiga ya kashe wajen mutum na ana na yanzu yanzu matan shi ce ake cewa wai za a tuhuma wai ko watakila ta sani amma ba ta hana shi ba ta kuma faɗi ba Allah ya so Allah ya tsare ba mu ce abin da ya yi daidai ba don abin da ake so a kai ga shari'a ta yi bincike a tabbatar sannan a yi hukunci ba a sai shi ke naka zo kowa ka samu ka kashi ba haka kawai ba yaki ake irin na musulunci bisa tsari da sauransu ba wannan ba daidai ba ne eh haka nan ko ba gaba Allah sauƙi waje Allah bi zurriyatihim an-nubuwata wal kitab a'udhu billahi a to ba mu san wannan magana an ce ya kuma yana zuwa wurin kuma yana ainihin wato duba yanayin wurin an ce sai an gaisa ya zo ya zauna kawai yana ta kalle-kalle yana ta kalle yaro ne matashi a duk abin da aka faɗi da yaro ne matashi ba mu san yaya aikin shi yake ko amma dai abin da aka faɗi ke waje Allah fi zurriyatihim an-nubuwata wal kitab kuma Allah ya ce mun sanya wato annabta da ba da littafi daga Allah subhanahu wataala a cikin zuriyar annabi Nuhu da annabi Ibrahim alayhi salam shine ma'ana waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab wa minhum muhtadi daga cikin su akwai wanda yake shirye wa kafirun minhum fasiqun da yawa daga cikin ainihin zuriyar sun yi fasikanci Allah ya saukake ma'ana sun yi tawaye ba su shiryu ba ya kuwa musulmi Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani a wurare da dama tabbacin manzancin annabi Muhammad ya zo a cikin attaura ya zo a cikin linjila ka duba sura ta 81 alarama aya ta 16 wani usulubi da Allah maɗaukaki ya yi ya ce innahu laƙaunu rasulin kare innahu laƙaunu rasulin kare lallai wannan alkur'ani la babu shakka maganar rasulin wani manzo ne ba kamar manzanni sauran manzanni wani irin manzo karimin mai girma waye ake magana ana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin wurare da allah subhanahu wataala ya ambaci aika mala'iku da wahayi ba mutane ba akwai sura ta shida aya ta 61 allah maɗaukaki ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون الله ما دوكيتي وهو القاهر الله شيني القاهر mai tankwasawa mai ainihin kamawa ya karya yadda su ba wanda yake da iko a kansa shine mai iko a kan kowa alƙahiru fauka ibadi mai iko mai tankwasawa ga ainihin saman bisa bayin shi to kowa bawa ne kuma kowa gajiyayye ne a wurin Allah ba wanda ya isa ya mukawama ga Allah balantana ma ce ya ainihin rinjaye Allah subhanahu wa ta'ala wa yursilu alaikum hafaza kuma yana aiko muku mala'iku masu tsaro masu kiyaye ku masu gudanar muku da ayyuka alhafaza kowannen mu yana tare da mala'iku kowannen mu yana tare da wa raqiqu atid sannan akwai mala'iku waɗanda suke gudanar da al'amura daban-daban له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن- Allah subhanahu wataala yana ainihin abin nan gwada har yanzu Allah yana aiko mala'iku waɗannan mala'iku masu bibiyar al'amura suna ainihin abin nan bibiyar al'amura ba kawai na annabi ko na wani mutum ba a na kowane mutum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ƙur'ani ya tabbatar kuma suna kiyaye ainihin waɗanda aka ainihin wakilta su gare su don haka kana mutuwa za a ainihin nade littafin rubutun aikinka a rataya maka gobe kiyama a ce ikra kitabaka ka faɗi nafsikal yawma alayka hasib ka sani ba kai kaɗai kake tafiya ka sani duk abubuwan da kake yi ba wai kawai rikodin ne gabanka da fatarka suke akwai mala'i akwai rakibu akwai ati Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hatta idza ja'a ahadakumul maut har yadda idan ɗayanku mutuwa ta zo mashi ba sai ce mutuwa wane ne wakilin mutuwa mala'ikan mutuwa kamar yadda nassin alkur'ani ya yi bayani قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل كفدي موسى يا محمد yatawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa shine yake amsar rayuwar ya ainihin abin nan amshi rayukan الذي وكل بكم wanne mala'ikan wanda aka wakilta don ainihin wato amsar rayukan ba kowane mala'ika ba ashe akwai waɗanda Allah maɗaukaki ya sa saboda wannan aikin suma ilayi إلى ربكم kuma ila rabbikum turja'un sannan za maida ku ne zuwa ga ubangiji idan aka koma ga ubangiji kuma ayi hisabi ayi me hisabi akan me za a yi hisabi ayyukan da kai a duniya tun daga lokacin da ka zama baliki har zuwa lokacin da ka ainihin fita daga cikin hayyacinka ko kuma idan mutuwa ta ainihin abin da take daukan mutane a cikin hayyacinsu lokacin da ka mutu ko kuma zuwa lokacin da Allah maɗaukaki ya raba ka da hankalinka ba ka da hankali ba a rubuta maka lada da zunubi za a yi maka hisabi fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiya mala'iku suna nan suna ta rubuta zaman da muke yi a nan wanda yake don Allah ana rubuta wanda kuma saboda wani abu ne daban wannan kuma ruwansa Allah ya sauke Allah ya gan shi saboda haka Allah maɗaukake ce su kuma waɗannan mala'iku waɗanda aka sa don su amsu rayukanku za su yi ta gudanar da ayyukansu kamar yadda Allah maɗaukake ya umarce su ba a cewa yau ana son a ɗauki shugaban amerika ran shugaban amerika ko sarkin garinku ko shehin garinku ku ce a'a la- la- mu haɗu mu bai wa mala'ikan nan haƙuri da allah ka yi haƙuri bayan zuwa ko kuma mu ba shi jin hanci da rashawa ya kau da kai ya je ya ce ai a- a- a- kaza kaza kaza kaza ina ba ruwan mala'iku da sauraron kuma ba su takaitawa hum la yufarritun ba su takaitawa su ainihin yi sakaci da abin da Allah madaukake ya umarce su saboda haka alkur'ani ya tabbatar da duk wanda Allah madaukake ya kaddara ajalin shi ya cika to Allah madaukake ya ce ba a saurara mishi da sakan ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون walan yi akhirallahu nafsan Allah ba zai jirkitawa bai jirkitawa wata rai idan ja'a ajalha idan ajalinta ya zo a sama take ko a ƙasa take ko a gabar ne likita ne yana cikin awu ainihin abin nan sarki ne ko alƙali yana cikin shari'a ma'aikaci ne yana cikin aiki idan ajalin ya zo wallahi Allah bai jinkirta ba a cewa a bari ya gama wataƙila yana cikin tiyata sai ka ai wannan yana taimakon wani zai mutu ba shi ya gama tukun la kawai kai tsaye wa hum la yufarritu ba a jinkirta haka al'umma Allah madaukaki ya so ya halaka da ita la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kamar dai can inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi kuma akan manzani ba na mala'iku ba amma anan manzani na mutane Allah duwa mana sura ta 6 aya ta 124 Allahu a'lamu
حيث الله أعلم حيث يجعل رسالته الله سبحانه وتعالى shi ya san yadda yake sanya manzancin shi in ya zaba wanda ya sai canza ya tabbatar da akwai manzanci kuma Allah yana zabar waɗanda ya so ya ainihin ba su manzanci in ka koma sura ta biyu bakara kenan aya ta 253 Allah ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd yace waɗannan manzanni faddalna ba'dahum mun fifita sashin su ala ba'din bisu sashi wajen daukaka wajen daraja dan haka zaka ga cikin manzanni ga akwai ulul azmi min rusul a cikin ulul azmi ma gaba ɗaya sai Allah madaukake zabi annabi Muhammad yace shine sayyidu waladi waladi adam haka alarma sura ta sha shida aya ta talatin da shida Allah ya ce walaƙad ba'atna fi kulli ummatin rasula fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jitanibu at-taghut Allah subhanahu wa ta'ala yace walaƙad ba'atna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa mun aika manzo a cikin kowace al'umma kowane manzo in ya je risalar guda ɗaya ce ta tauhid la ilaha illallah ita ce risalar shi ne saƙon a ni abudullah wajtani buttahu ku fubutu ta wa Allah shi kadai kada ku haɗa shi da kowa wajtani buttahu ku nisanci bautar wani wanda ba Allah duk wani wanda ake bautatawa ba Allah ba masu bautatawa da sun riki wannan abin bautar ɗagut duk manzan da Allah ya kusa da ya hana bautar wani Allah duk manzan da Allah ya aiko da ran ƙasa yana kira ne zuwa ga bautar Allah shi kadai wahdahu la sharika la shi kadai a bautata mashi shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba to shine karshe Allah madaukake wannan aya yace me inna Allah inna Allah in Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas na'am الله سميع بصير yace inna allaha sami'un lallai Allah mai ji ne amma ba irin jin ka ba ba irin jin dabba ba ba irin jin mala'iku ba a ji wanda ya cancanci da ainihin abin da girman shi ji wanda yake ya dace da ainihin wato waya da ɗaukaka da girma da martaba da isa ta Allah subhanahu wa ta'ala ba irin jin ka ba ba irin jin ka wanda watakila in mutum ya keta rakwanta can yana ta magana ba za ka ji abin da yake shi ko Allah babu wani ji abin da yake buya a jin shi a lokaci guda trillions ɗin mutane suna magana yana jin abin da kowa ke faɗi kuma ya san abin da kowa ke haka ya san mai dabbobi suke faɗi mai tsuntsaye suke faɗi abin ya fi ƙarfin tunani Allah laisa ka mislihi shay ba abin da ya kama da Allah subhanahu wataala dan haka jin shi ma ba irin na kowa bane yafi karfin ainihin ji na halitta sami'un li aqwali ibadi Allah mai ji ne ga maganganun bayin shi basirun kuma mai gani ne ga duk abin da ainihin bayin shi suke aikatawa bayan shi mutane bayan shi aljanu bayan shi dabbobi bayan shi ruwa wata taurari sauran ire-irensu kuma Allah shi ne alimun biman yasta haƙo zalika minhu Allah shi ne ya fi cancanta sanin wanda ya fi cancanta daga cikinsu kamar waɗanda zai zaɓa ya ba su manzancin ba ku ba masu faɗa da manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala na haka Allah ya ce Allahu a'lamu haitu ya ji alo risalata Allah shi ne mafi sanin inda ya dace ya sanya ainihin abin nan manzance shi saboda haka ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu bi Allah subhanahu wa ta'ala mu bi koyarwar manzannin Allah mu yi aiki da littafin Allah sai mu samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa musulmi za mu dakata a nan da yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da aya ta gaba aya ta 76 haka ne ku? in Allah subhanahu ta'ala ya so abubuwan da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada ka samun dace waɗanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ta wannan takardun guda biyu duka koke ne daga al'umma daban-daban.
na da farko ɗaliban jami'a umar musa adwa suna kokawa cewa sun yi kokari su sanar da al'umma da kuma mai girma gwamna irin halin da jami'a ta ke ciki inda allah zuwa yanzu an kwari samar ɗalibai dubu kuma cikin sabuwar da suka kai a mataki na uku na shekara ta uku a karatu wanda sauran shekara ɗaya ke tsarin su gama gobe an kore su saboda haka ba sai irin halin da za su samu kansu ba a yanzu shi da suke kokawa wasu na roƙon wata ya sanya wannan bayani don ya kai ga mutuwan waɗanda za su taimaka a gyara waɗannan matsaloli da suke faruwa a cikin wannan jami'a.
na'am ya so ɗan uwa bari mu yi magana kan na farko ɗan uwa ɗalibai na jami'a ne sun zo wurina ya fi a girga akan wannan tsarin da aka dauka wanda kuma na bincika na ji tsarin da daddai ne dama amma an rasa wanda zai iya zartar da shi sai shi wannan ne sannan mun yi magana za a gyara a kaunaya